الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانر لاربا أشرين دا ترى قوتن ذو القعدة هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايا دا دليه دا أربعين دا أكو زابو تشيغبار كراتون نحو a cikin littafin nazmu matnil ko naznu matnil ajin romiya ko kuma nazmul muqaddimatil ajin romiya ta sharafuddin yahya al'amuriti rahimahullahu ta'ala za mu tashi sabon babi babul maf'uli li ajalihi kuma darasi shine na 32 insha Allah to malam yace wal masdaran sib in ata bayana li illati al fi'l alladhi qad kana wa shartuhu ittihaduhu ma'amili فيما له من وقته وفاعله كقم لزيد اتقاء شره وقصد عليا ابتغاء بره تو المفعول لأجله كوكما المفعول من أجله ماذا للي أنا كرن صدحك المفعول من أجله سننكما أنا كرا نيدا المفعول له ندي ما أنا ديش da almaf'ulu li ajalihi da almaf'ulu min ajalihi da almaf'ulu lahu duk abu ɗaya ake nufi yana da sunaye guda uku to sai malam ya ce a duk da dai bai yi ta'arifinsa ba amma a dunkule ya yi ishara wadda wannan ishara ita za ta fito maka da ma'anar shi wannan al-maf'ul li ajali wanda ya daga cikin al-mansubatu min dimnil mansubati to sai ce wal masdaran sib masdari in sib kai mai nasaba yace in ata bayana lokacin da ya zo yana bayani li'illatil fi'ili dalilin aukuwar aiki wato ya zo ya bayyana maka ga dalilin da ya sa aiki kaza ya auku Allah zai kana aikin da ya kasance ya riga ya gudana kamin a kawo shi sai an ambaci fi'ilin sannan a kawo mazdarin to shi mazdarin shi zai maka bayani wancan aikin da ya kasance ya gabata a baya ga dalilin da ya sa ya auku to in kaga irin wannan ka kira shi da almaf'ulu min ajalihi ko li ajalihi ko almaf'ulu lahu bi ma'ana wanda an kai aiki don shi shine kawai sunan da zai yi bayani dalilinsa aka yi kawa to yana da sharuɗa sharaɗi na farko ga can ya gabata shine suka ce an ya kuna masdaran shi yasa ya ce maka wal masdara maf'ulun ne muqaddam wal masdaran sib kai nasba ai wan sib al masdara kai nasaba ga masdari kenan duk sunan da ba masdari ba to ba zai zama al maf'ulu lahu ba in ma an kawo shi to ba za a yi masa nasaba ba sun ce sai dai a sa mai lamu lijarri kamar yadda za a yi bayani to shi yasa a larabci bai halatta ka ce ji'ituka samana wal asala wannan ba larabci kai ba ji'ituka samana wal asala ko ji'ituka samana misali wai kana nufin nazo don dan samu wani mai wani maski wurinka ko in dan samu wani zaki wata zuma to ba haka za a yi ba sai dai ka ce ji'ituka lissamani sai ka sa lamun lis samani saboda as-saman laysa masdaran al-asla laysa masdaran hmm to sharadi na farko an ya kuna masdara sharadi na biyu wanda bai ambace shi ba saboda tamamul fa'ida an ya kuna qalbiyan ya zama ya daga cikin a'malul qulub shi wancan mazarin da ake magana ya daga ciki a amalu alkulub waɗanda ke nuni kan cewa a zuciya suke irin su alhubbu ɗin nan irin su al'ijilalu ɗin nan irin su al'ikirahu irin su al'ikiram da makamantansu amma idan suna ya zama ba kalbi ba to baya yin nasaba an gane ko? kamar misali ka ce darabtu darban to darban laisa maf'ulan lahu ko li ajali ko min ajali a abinda suke kiransa maf'ulun mutlaqun eh darabtu darban limaza saboda darban laisa min a'malil qulub abu ne na zahiri na buge shi bugu na bige shi bugu na hudu shi ma sharaɗi na hudu wanda malam bai kawo shi ba an ya kuna musha a ya kawo wannan an ya kuna musharikan li'amilihi fi waƙati bala ya ambace shi ma'ana ya zamo shi mazdarin nan ya yi tarayya da fi'ilinsa ma'ana lokaci ɗaya sun kawo an gane? da shi almusabbibu da almusabbabu shi mazarin shine almusabbibu eh liwuqu'il fi'il to da shi da fi'ilin ya zan lokaci ɗaya suka auku ba lokacin da aiki ya auku daban shi kuma lokacin da ya auku daban ba misali baka cewa ta ahabtul yawma safaran gadan ba za ka faɗi haka ba wai na yi tanadin in yi tafiya a yau gobe to wannan bai yi ba safaran kaga lokacin da ya auku daban ta ahabtu shi ma lokacin da ya auku daban tattalinka ka yi shi a yau amma ta hiya gobe to kaga an samu tafiriki bainal fi'ili والمفعول من أجله to shi yasa ba za ka yi masa nasaba ba sai dai ka ce ta ahabtu liyawma lissafari lissafari saboda haka mafu'uli din sai ka sa mai lamu saboda bai cika ka'ida a yi mai nasaba ba bai cika ka'ida ba to malam ya ambace shi sharaɗi na biyar wanda su ne sharuɗa shine na ƙarshe an ya kuna musharikan li'amilihi fi fa'ilihi ya zamo shi almaf'ulu lahu ya yi tarayya da fi'ilinsa akan amil ma'aikaci tunda shi mun ce maf'ulun ne ko ba haka ba to dole bai yiwa a samu maf'uli ba a samu fa'ili ba kuma bai yiwa a samu fi'ili ba a samu fa'ili ba to ya zan da shi wanda ya yi aikin na fi'ili da shi kan shi almaf'ulu li ajalihi ya zan fa'ilinsu guda ba fi'ilin kowanne daban-daban ba hmm? shi yasa suka ce bai halatta ka ce ji'ituka mahabbataka iyaya sun ce haza la ya juzu domin amilin ji'itu daban shine na mai magana mahabbataka iyaya amilinsa na na al-muhadar eh bai halatta ba sai dai ka sa bai lamun ji'ituka li mahabbatika iyaya li mahabbatika amma ba za ka share lamun ba ba za ka share lamun ba to yana da misali da yawa a cikin alkur'ani amma dai bari mu shiga mu ga abin da malam ya kawo wa sharɗu huttihaduhu ma'amili shine wanda muka faɗa sharaɗi na hudu sharaɗin almaf'ulu lahu ko min ajalihi ko li ajalihi shine ittihaduhu ya samu haɗuwa ma'amilihi tare da amilinsa shine fi'ilinsa Hmm? domin amil ɗinsa mun yi al'amil da al-ma'amul to amilin shi al-maf'ulu lahu fi'ili kamar yadda amilin fa'ili fi'ili to yanzu sun samu haɗuwa fi ma lahu min waqatihi sun auku a lokaci ɗaya kamar yadda muka ba da misali wa fa'ilihi kuma sharaɗi na gaba yanzu sun samu ittihadi a haɗuwa a fa'ili ya zan fa'ilin fi'ilin daban fa'ilin shine fa'ilin kuma al-maf'ulu lahu fa'ilin fi'ili fa'ilin maf'ulu lahu ba a samu bambanci ba ka in baka gane ba dai duk ga misali ka qumtu li zaidin ittiqa a sharri ni kan na tashi na bar zaidu saboda jin tsoron sharri ne mutumin banza ne ha mutumin girki ba ne to kaga qum ko qumtu yassa qum li zaidin ittiqa a sharrihi na tashi ko tashi li zaidin duka akwai nuska ka tashi ga zaidu domin ka cutar shi ta same ka ko na tashi na bar zaidu don ka cuta ta ta same ni don in ni zauna to azzalumi ne bige ni zai amma in ni miƙe tsaye ya ga girma na kaga shi kenan sai ya kama kansa ko in kana zaune mutum na tsaye kaga ai yafi samun sa haka in yana da sanda bige kaɗe zai ko da zaka zabura ya yi ma aibi to sai mu duba mu gani ya cika sharuɗa shi ittiqa'a ko bai cika ba na'am ya cika sharaɗi na farko masdari ne sharaɗi na biyu amalun ne kalbiyu aikin zuciya ne ittiqa' aikin zuciya ne sharaɗi na uku a wanda ban faɗe shi ba maɗa mai suke cewa an ya kuna illatan lilfi'il eh wanda malam ya kawo shi ya zama shi ne dalilin da ya sa aiki ya auku shi ne cikon na biyar shi yasa baka cewa ji'ituka qira'atan ba za ka faɗi haka ba na zo ma don karatu sai dai ka ce ji'ituka lil qira'ati lil qira'ati a ba za ka ce ji'ituka qira'atan saboda qira'atan laisa sababan wala illatan li wuqu'il fi'l hmm qira'atan lil ilmi wala qatalan lil kafiri to kaga ba kalbi ba ne shi ƙira'atan bayan ba kalbi ba ne kuma ba zai taɓa zama illa ga zuwan ba ba zai zama illa ga zuwan ba mun yi kalbin misalan ji'ituka ƙira'atan shine na wanda ba kalbi ba darabtu darban shine wanda ba illa ga aukuwar fi'ili ba sau da haka in ka ce darabtu darban to darban ba shine dalilin da ya sa wancan bugun a wannan kamar taukidi kake yi na buge shi bugu an gane yawo to shine wancan je ituka kira'atan yana cikin jimillar wanda ba kalbi ba eh shi kuma darabtu darban yana cikin jimillar wanda ba illa na aukuwar fi'ilin ba to shine yake magana a nan za mu ga ittiƙa shine illa na aukuwar fi'ilu amri ƙum a gani ƙum ka tsayu li zaidin ga zaidu ko don zaidu ittiƙa a sharri don kiyayewa daga sharrinsa kaga me dalilin ba shi umarni ya tsayu ka gani me dalilin kiyaye sharrin zaidu a me dalilin tsayuwarsa don kiyaye sharrinsa ko to abin da ya rage yanzu sai mu mulalabo ittihadin su a lokaci za mu ga lokacin bashi umarni ya tsayi lokacin kiyayewa ma'ana yoshi zai kiyaye kansa daga sharrin zaidu shine lokacin da ya tashi tsaye kaga ba a samu bambanci tsakanin lokutan aukuwa ba duk ɗaya suka auku Mm, kamar faɗin Allah ta'ala yurikumul barqa khawfan wa tama'a to ai maf'ulun lahu ne khawfan wa tama'a Allah yana nuna muku walƙiya khawfan don a baku tsoro wa tama'a da kuma tsammani me dalilin da yasa ake nuna muku walƙiya saboda a tsoratar da ku kuma a kwaɗaitar da ku ga ya can ya ji aluna a swabe a hun fi azani hazaral maut hazara mafi'ulun ne li'ajali suna sanya ya sashen yatsunsu a cikin kunnuwansu saboda mi hazarar lilmau wai don kasu mutu to kaga hazar illa ne na sanya wa'annan yatsun nasu a cikin kunnu kamar yadda khaufan wa tama'an shine dalilin da yasa aka samu nuna walƙiya yurikumul barka to wannan ka ka sai ka ce ismiyatun mabniyun alal fathi la mahalla laha min al i'rab qum fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta li harfu jarrin mabniyun alal kasri زيد اسم مجرور بلي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر اتقاء سكت مفعول له كو مفعول من أجله كو مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف شر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف أيضا أيضا هي إن مضاف إليه هو مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه تونن شيني سيتشي وقصد ka nufi aliyan aliyu shi kan mutumin kirki ne ibtiga abirrihi domin neman alkhairinsa amma zaidu kam to ka rabu da shi to shi ma irin wancan ne wa qasud wa kowa ulista inaf mabni na alfatihi uqsud fa'ilu amrin shi ma mabniyun ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta aliyan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir ibtigha'a maf'ulun li'ajalihi ko min ajalihi ko lahu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun وهو صحيح الآخر وهو مضاف بر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد هي مبني على الكسر يوا في محل جر مضاف إليه to wannan shine babin ya kare kenan muhimmi dai a kiyaye sharuɗan an ya kuna mazdaran ya zama mazdari saboda haka duk sunan da ba mazari ba to ba za a yi masa nasu ba a matsayin shine mafa'ulun bihi ba kamar yadda muka saba buga misali ji'tuka samana sai dai kace ji'tuka lissamani haka an yakuna qalbiyan duk fi'ilin da ba qalbi ba ya fita kamar ji'tuka qira'atan lil ilmi qira'atan mazari ne na qara'a qara'a ya qara'u qira'atan to amma ba qalbi bane ba aikin zuci ba ne aiki ne na halishi ƙara'a sannan ya zamo sabab na aukuwar fi'ili idan bai zamo dalila aukuwar fi'ili ba to sai dai a kira shi da wani maf'uli kamar darabtu darban to darban maf'ulun ne amma ba lahu ba eh saboda ba shi ya sabbaba bugun ba a maf'ulun ne mutlaq shi kuma wa inna ma ana kawo shi don a karfafa irin su wa kallama Allah Musa ta kalima an yi shi a baya sannan an yakuna musharikan musharikan li amilihi fi waqati yanzu yayi tarayya da fi'ilinsa yanzu sun auku lokaci daya haka an yakuna musharikan li amilihi fi fa'ilihi fi fa'ili yanzu sun yi tarayya da ainihin amil ɗinsa a kan fa'ili yanzu dukkaninsu mutum ɗaya ne ake magana ba wanda ya tsayu da ainihin shi almafa'ulu lahu daban ba sannan kuma wanda ya tsayu da aikin daban muka ba da misali irin su ji ituka mahabbatan mahabbataka iyaya ba za ka faɗi haka ba eh saboda wanda ya zo daban wanda ya so daban kaga amil din ya bambanta to sai al-maf'ulu ma'ahu shi ba bai da yawa al-maf'ulu ma'ahu to me al-maf'ulu ma'ahu shine allazi waqa alfi'lu bi musahabatihi shine wanda aiki ya auku tare da shi ana tare da shi tare da shi abin ya faru eh shi tare a gane ba wai na adafi bane a shi komai tare da shi akai ko da abun ya auku to yana musahaba yana abutakar shi fi'ilin ba a bar shi a baya ba kuma ba a riga shi ba to ta'arifuhu shi akwai bukata a yi ta'arifinsa shi yasa mala ya ce bayaninsa ismun suna ne fassara wanda ya fassara ba'a da wawin kuma yakan zo bayan wawun ismun ba'a da wawin suna ne wanda zai zo bayan wata wawun amma fassara shi ya fassara muna man kana ma'ahu fi'ilu ghairihi jara shi ya zo muna bayanin wanda ya kasance tare da shi na aikin waninsa wanda ya gudana sau da haka shi ba shi ne amil ba kuma ba shi ya fa'ili ba amma kuma ya yi muna bayanin cewa tare da shi aikin ya auku shi shi ne amfaninsa to sai ya ce fansibhu shi ma haƙƙinsa ka yi masa nasba bil fi'ili da fi'ili allazi bihi istahab wanda yake abutakarsa ma'ana wanda yake tare da shi so da haka fi'ilin shine amil nashi in baka samu fi'ili ba sai ce au shibhi fi'ilin ko ka samu wanda ya kama da fi'ili shine kamar fa'ili ko ismul fa'il kai ismul fa'il wanda yana tsayuwa ya kuma makamal fi'il to ga misalin na farko kastawal ma'u wal khashab ay wal khashaba ruwa ya daidaita tare da katako ko kuma wani icce assalamu alaikum to anan sai ka yi mi sai ka yi nasaba ga alkhashaba eh istawal ma'u wal khashab ruwa ya daidaita ko tare da wa tare da katako ma'ana lokacin daidaitar ruwan ya auku ne lokacin da yana musahaba da mi da shi alkhashab ne shine abin da ake so lokacin istiwa'i da shi ko da ruwan ya istiwa'i to ya yi shi ne tare da shi alkhashab din nan to anan sai suka ce a dalilin da ya sa kaga anan shi alkhashab ya zo ya fassara muna wanda ya kasance tare da shi ko da aikin ya'o shine wato ruwan tare da su suka yi istiwa'i amma da cewa da an kai istawal ma'u ruwa ya daidaita to ba za a iya gane shi da waye daidaita ba amma da aka ce wal khashab to sai wal khashab ya bayyana mu da cewa a ai shi da ruwa ne suka samu istiwa'i shi da ruwa suka samu istiwa'i to anan ba zai yi kai adafi ba saboda in ka cire alma'u ba zai yi ka ce istawal khashibu ba istawal khashabu kaga babu ma'ana katako ya daidaita katako baya daidaita to shi yasa ba za a yi masa rufa ba sai dai a yi mai nasaba a ce istawal ma'u wal khashaba sai wawun din ta zama wawul ma'iyya ko wawul musahaba bambancin shi da adafi shi adafi kana iya ɗauke alma'atufu almatufu alaihi ka ɗora almatufu a mahallinsa misali in ka ce ja'a zaidun wa amrun to zaidu din nan kana iya ɗauke shi ka ce ja'a amrun kuma ma'ana lafiya lau ka gani amma shi almaf'ulu lahu ma'ahu almaf'ulu ma'ahu ba za ka ɗauke fa'ili ka kawo shi ya zauna a mahallin fa'ili ba to duk sanda ka samu irin wannan to shikenan wawun din sai ta koma wawul musahaba ko wawul ma'iyya abin da ya biyo baya gare ta sai kai masa nasaba to shi yasa sai su ce istawa fi'ilun madin mabniyun alal fathati muqaddara alal alifi alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur لأنه فعل معتل الآخر الماء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صيب الآخر والخشب و واو المعية ككتي واو العطف واو المعية كو واو المصاحبة مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب الخشب مفعول معه ma'ana tare da shi an kai aiki shine ma'anan maf'ulun ma'ahu an yi aiki tare da shi ma'ana yana musahaban eh abokin aiki shine fa'ili to maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhirih wasu kina li daruratul wazni to kaga da da adafi ne amma in yana yiwa kai adafi to kai adafin shi yafi to wannan shine fansibhu bil fi'li allazi bihi istahab saboda haka amil dinsa wannan fi'ilin kamar shi al-khashab din nan wanda ya sabbaba masa nasba shine istawa shine shine istawa to sai ce wakal amiru qadimun wal askara to sai bangare na biyu aw shibhi fi'ilin anan in baka samu fi'ili ba to sai ka samu wanda ya kama da fi'ili shine ismul fa'il sai ya tsaya madadin fi'ili kamar ka ce misali al'amiru jagora shugaba qadimun ya dawo da tafiya wal askara tare da rundunonin yaki hmm? mana ya dawo yana musahaban hmm? ya dawo yana musahaba tare da mi askara askarorinsa ko? Hmm. to anan sun ce ya halatta ka yi adafi an gani ya halatta ka yi adafi sai misali za ka yi cewa al'amiru ƙadimun wal askaru suka ce za a iya faɗa haka amma yin nasaba ɗin to ya fi rinjayi ya fi? ya fi rinjayi me yasa ya zama ya fi rinjaye yin nasaba sama ga adafi hmm? ba wai ta taso bai yiwa su su yi tafiya to ai shi ake bukata shi wancan abin da yasa ba za ka ce istawal khashab bai yiwa a ce katako ya daidaita katako bai moci sai dai in an samu abin da ya motsar da shi ka gane bambanci to anan tunda yana tare da ruwa ruwa su kuma suna tafiya to shine sai ya samu albarkacin rakiya ko zama tare sai aka ce ya daidaita tare da ruwa amma shi shi karan kansa ba zai iya daidaita shi kadai ba sabanin askara ko da zai iya yiwa amir din ya tsaya baya sun rige shi to wadda shi ne bambanci to waye ya gano dalili wanda an yi shi a cikin atofatul wardiya an yi wannan karatun na'am gamayya duk mutane na kai kowai askarawa bai wannan mun gama wan muna magana al'amiru kanimun wal askara ba shi ake tambaya ka ba me yasa ba za a ce wal askaru ba ko kuma cewa din yana da rauni sai ya za an yi adafi shi ake tambaya an bayin shi a cikin tofa kawai dai mantuwa ne ta yi muku yawa tuna da karatun da aka yi a baya na'am kun yi shiru al'amiru ƙadimun hmm? wal askara hmm? kun shiru saboda in ka cire al'amiru misali to a larabci baka cewa ƙadimun al'askaru dole fi'ili za ka kawo saboda ƙadimun na kira ne kuma an fara zance da shi kuma wala ya juzu lifti dabin na kira sannan in ma ka fara gabatar da al'askara ka ce al'askaru ƙadimin to shi ma wannan bai yi ba tun da al'askaru jam'u taksir ne ƙadimin kuma mafurari ne to saboda waɗanga abubuwa guda biyu shi sai malamai suka ce to yin nasaba din ya fi saɓanin shi al'amiru al'amiru mafuradi ne ƙadimin ma mafuradi ne kaga babu wani ishkali amma al'askaru jam'i ne ko ka ce ismul jam'i amma dai jam'i ne an gane? to wannan shi ne dalili saboda haka sunan jam'i ne yana buƙatar a kawo masa abin da yake ɗaukar ma'anar jam'i yawa tun da ba fi'ili na ba in fi'ili ne shi zai daidai da kowa za ka ce ja al'askaru ja al'amiru amma tun da ba fi'ili ba ne ismul fa'il ne kuma ba ce alƙadimu ba aka ce ƙadimun to bai da ƙarfin da zai yi nasaba ga al'askara shi kaɗai dole sai an samu musahaba to al'amiru sai ka ce ismun marfu'un bilibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد قادم ها نعم ban ji ba ƙa'imun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi abbammatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri yayi eh ya yi fa'ili hmm? bai yi ba kuma yana yi wa kaddara bai zami don asalin zance al'amiru ƙadimin huwa Hmm. to shi yasa zai zama fa'ili al'amiru ƙadimin huwa kuma kana iya cewa a labari ne Hmm? amma dai wannan yana da rauni Hmm. wa wawul ma'iyyati mabniyun al fatih al askara is eh, maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbihi al fatahatu zahiratu ala akhirih li'annahu ismu li jam'i wal alif lil itlaqi eh malaman ilmul arus suna kiranta da aliful itlaq an kawo ta ne kawai don kafiya da sauransu wani hau sirtu ko misali irin na yi tafiya wal amira a gani wani hau sirtu wal amira to ya halatta ka ce sirtu wal amiru in ka ce wal amiru ka yi adafi to shi kuma nan sun ce yin adafin arjau ya fi rinjaye me dalili akwai wanda zai gano dalili eh sirtu wal amira waye zai iya gano dalili Mm. A'a. Mm? Saboda in ka ce wal amiru, ka yi adafi ga zamiri. Can kuma ƙa'ida na cewa ba a yin adafi akan zamiri sai an sake maimaita zamiru fasli. Hmm? Kamar faƙulla ya Adam, uskun anta sai aka ce wa zaujuka ba a ce uskun wa zaujuka ba saboda an ce uskun wa zaujuka an yi haɗafi akan zamiri hmm? ka fahimta ne eh shi yasa ai masu kira'at abin nan taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami akwai wal arhama to sai suka soki kira'a wal arhami tajarra saboda ya zan wal arhami adafi ne akan hidin ta sa'aluna bihi eh wata sa'aluna bil arham wani don zumuntar da ke tsakanin amma wal arhama ai wattaqul arhama ba adafi bane akan zamiri to su sauran malamai suna ma sukar wanda ke wannan kira'a duk da dai kira'a ce sabita ta tabbata to amma dai da yawa malaman nahawu ba su yadda da wannan sai dai a sake maimaita zamiri to amma dai tun da qur'ani ya zo da kowanne sai dai a ce wancan shine galibi uskun anta wa zawjuka ba ce uskun wa zawjuka ba hmm? to haka suka kafa dalili kamar can na karuna fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda kaga ba a ce wa darihi al-arda ba duk suna kawo hujja irin wani sai da aka sake maimaita harfi jarre duk suna kawo wa'annan hujjojin to shi yasa nan suka yi wannan bayani an gane ko to na hau sirtu wal amira haka za ka yi cewa wal amiru to amma saboda wannan dalili sai karin jayar da cewa a shi ma dai a yi nasaba din yafi eh saboda kauce ma wannan ishgali da aka abin nan saboda haka nasba ita tafi bisa ga yin adafi amma inda suna ne na zahiri babu ishgali saboda ba a adafin suna na zahiri akan damiri a wurin mafi yawan malaman na hau to sai ya ce za ka ce misali sir fi'ilun madin mabniyin ala sukuni litisalihi bi damirul fa'il wa damirul fa'il barizun muttasilun mabniyin ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wa wawul ma'iyyati ko in ka ce al'amira in kuma ka ce al'amiru sai ya zama wawul adaf eh to al'amira maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbihi alfatatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri lil li harfu jarrin mabnin ala al-kasri qura ismun majrurun bili wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddara ala al-alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur لأنه ismin makasur subhanallah kuna da yawan bantuwa eh ai suna ne makasuri tunda akwai alif gabansa sannan ga ra'un maftuha ta ta biyo baya gare shi to wannan shi ne to sai mi sai tambaya sai a duba inda ba gane ba a yi tambaya نعم تعالوا بارك to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh